بسم الله الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da 22 ga watan jumadal ula hijirana da shekara 1434 daidai da uku ga watan mars shekara ta 2013 wannan shine kasar na 37 daga cikin jeren ya karatuttukan littafin tadwinin sunna wallafar profesa muhammad batar zahrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi idan ba a manta ba mun kwana a inda mala yake mana bayani dangane da kwazo na ainihin tabi'ut tabi'ina a cikin karni na biyu dangane da ainihin rubuta sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da haddace ta da kuma ainihin yadda yan bid'a suka fara kunno kai su kuma suka fara tunkarar su da ainihin raddi yana daga cikin kwazon da magabata suka yi daga cikin malaman farko cikin tabi'u tabi'ina shine rubuta sunna da kuma tsara ta a cikin littattafai ta hanyar yi mata babuka da kuma ainihin fitan mata da ainihin bayanai wajen hadisan sahabbai mana fatoyin sahabbai da tabi'ai da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo cewa daga cikin manya-manyan malamai da suka shahara a wannan zamani akwai al'imamu malik a inda ya ɗauki imam malik da shi da littafin shi mota a matsayin ainihin kyakkyawan misali mun ji wane ne imam malik mun ji dalilin sanya wa littafin shi suna mota sannan mun ji cewa littafin ga irin tsarin da yake ɗauke da shi imam malik shine ainihin wato malik dan anas al-asbahi abu abdullah ingantacciyar magana dangane da sanya wa littafin shi suna muwatta shine saboda ya samu ainihin muwatta'a wato dacewa malaman da suke zamanin shi ya gabatar da wannan littafi gare su wajen mutum saba'in kuma dukkaninsu sun amintu kuma sun dace da shi akan ainihin abin da ya rubuta don haka ya sanya wa littafin almuwatta wato littafin da ya samu karbuwa da kuma dacewa daga malaman zamanin shi mun ji cewa littafin yana dauke da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da maganganun sahabbai da kuma fatoyin tabi'ai a inda a cikin wasu nusakh ko kuma wasu riwayat akan samu hadda ainihin fatoyin shi kan shi imam malik din kamar riwayar yahaya a yau za mu tashi inda malik ya ce adadu a hadisihi adadin hadisan muwatta yablugu adadu a hadisil muwatta riwayata yahya ibn yahya al-andalusi anhu malam ya ce hadisan muwatta adadinsu a gwargwadon lissafin da aka yi ta hanyar riwaya yahaya dan yahaya al'andalusi daga imam malik din hadisai sun kai ainihin wato salasa wa hamsina wa samanimi'a hadisa ɗari takwas da hamsin da uku hadisai a cikin wannan littafi mala ya ce wannan maganar a duba littafin tajridu tamhid na al'imamu ibn abdulbarri allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi littafi ne ɗan ƙarami wanda al'imamu ibn abdulbarri ya ainihin rubuta shi daga wuri na ƙarshe da na gan shi ɗan lungun ɗan littafi ne ɗan ƙarami ne tajridu tauhid tajridu tauhid afuwa tajridu tauhid
wannan littafin yana amfanawa kwarai da gaske dangane da abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda suka shafi littafin muwatta musamman da kuma ainihin at-tamhid sharhi na muwatta din zamu zo mu magana akai insha Allah malam ya fara magana dangane da riwayar yahya ibnu yahya al-laifi almajiran imamu malik waɗanda suka ruwaito muwatta suna da yawa amma riwayar yahaya ita ta fi shahara wallahu alam dirasa ce wadda ta kamata a zauna a yi musamman tun da an fara irin waɗannan karatuttukan kuma wannan ainihin wato dirasar ya kamata a ce an yi ta ne a irin wannan munasabar ba don kuma ba don a haskaka wa ɗaliban ilimi dangane da yaya menene tarihin rubutun muwatta din imam mali ya rubuta muwatta ne don ta zama wata matattara ga da yawa daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da suka inganta da kuma ƙoƙarin ƙulla musu babuka waɗanda za su yi ƙoƙarin fassara su to almajirai sun rinka zuwa suna riwayar littafin a wurin shi saboda na ɗaya dai Allah ya tsawaita rayuwar shi kuma kamar yadda za ka zo ka ji imam mali ya shekara arba'in yana ta hazibi da intiƙa'i da ta haƙiƙin hadisan wannan littafi a wannan lokaci ba ya bar littafin ba ne a cikin gidan shi a ya fitar da littafin ku idan ya gyara yanzu sai ba ku sai ci gaba da karantar da ku a can gida kuma yana aikin ci gaba da tahzibin shi maiwa bayan shekara biyar ko uku ya sake fitar da wani tahqiqin a wannan lokaci kaga ku kuma kun tafi garinku tafi kuna yadawa to kun ga yanzu ko kun ruwaici wannan riwayan ne da wannan tahzibin da tahqiqin waɗanda za su zo su kuma daga bayan ku su kuma za su riwaici wannan riwayar haka shi yasa zaka ga riwayar Yahaya ibn Yahaya allaifi ta sha bamban da riwayar hadasani ta sha bamban da riwayar ka'anabi ta sha bamban da riwayar yahya ibn yahya at-tamimi yahyan gabas malamin imamu muslim almajirin imam malik waɗannan riwayoyin gaba ɗayansu sun sha bamban da riwayar muhammad ibn al-hasan ash-shaybani to amma alhamdulillah a wannan zamani na daga cikin albarka ta addawa as-salafiyya wadda Muhammad Nasiruddin al-Albani ya raya aka samu ɗaya cikin zakakuran ɗaliban shi Abu Usama Salim ibn Eid al-Hilali ya zauna ya hada waɗannan riwayoyi na muwatta ya haƙƙaƙa su ya kuma kharraja hadisan a cikin mujalladi biyar wannan muwattar hakikanin al'amari a wannan zamani za ta zama babban marji'i ga malaman hadisi da ɗaliban ilimi a wajen gano riwayoyin muwatta waɗanda suka wawwatsu daban-daban domin wani abin alheri shi ne a lokacin da za ka haɗu da riwayar yahaya wadda ita ta fi yawo ita ce ibnu abdulbarre wa sharhi ita ce bajiye wa sharhi ita ce ibnu al'arabiye wa sharhi ita ce wane ne yake da suna siyudi wa sharhi duk waɗannan da suka yi sharhohin nan waɗanda ke yawo yanzu za ga duk ita suka yi wa sharhi haƙiƙa ban san wata muwatta da aka yi wa sharhi da riwayar wani ba in ba ita wannan ba sai ta'aliƙin da ainihin laknau yayi akan muwatta Muhammad wanda ya sanya mishi at-ta'liqul mumajjad alamuwatta Muhammad waɗannan dukkaninsu muna nan da su suna nan ainihin a makarantar nan in ka hau nan sama cikin labirari za ka je ka gansu to idan kun fahimci wannan riwayar yahaya za a iya cewa kenan ita ce riwaya shahararriya to kaga riwayar nan ta yahaya tana wakiltar riwayar sauran ɗaliban imamu malik waɗanda tare da yahaya ko a lokaci ɗaya da yahaya suka roice ta daga malik malam salim ya saka ta a cikin littafin shi kuma ya mai da ita ce umda ku fahimci wannan na biyu ya ɗauko riwayar hadasani da sauran riwayoyi dukkaninsu ya haɗa su don haka as'adun nas bi riwayati muwatta من يدرس الموطا بتحقيق سليم kenan ni a ganina idan da zai fi dacewa ga wanda zai karantar da ɗaliban ilimi muwatta ku ji ɗaliban ilimi idan ammatul ammawa ne a gari za ka sa musu karatu ko waɗanda ba ɗaliban ilimi zaƙaƙurai ba wannan sai ka sanya musu riwaya shahararriya ta yahaya ibnu yahaya a ci gaba da bugawa amma ɗaliban ilimi samuwar wannan tahqiqi da takhriji da aiki na salim to ni na fi goyon bayan a sanya musu karatunta sai dai abin mamaki wannan ainihin bugu ya zama aziz jiddan jiddan domin ni dai na da kwada shi kanshi salim a yanzu abinda yake gaya min shi kanshi kwaya ɗaya yake da ita domin akwai wani lokaci da na matsa mishi akan ya ƙara samu mana sai ce ba ta samuwa sai ce yana tabbatar mana da shi kanshi yanzu nuska shi kenan kwaya ɗaya to kaga da za a buga ta na dai san za ta yi tsada don ko a saudi arabia a wancan lokacin tana kai abin da baya gaza riyal 270 zuwa riyal 350 kenan ka ce kusan 15,000 to amma fa'idojin da ke cikinta fa'ida ta riwaya da fa'ida ta takhriji da ta ta'aliki da fawa'id alhadisiyya da fawa'id alfikihiyya da allughawiyya to gaskiya ba su da iyaka so da haka ina kwadaitar da duk wanda Allah ya hada shi da irin wannan muwatta sudfan don kana iya haduwa da ita musamman a kasashe irin namu na Najeriya sai kaga irin waɗannan riwayat ko irin waɗannan taba'at sai kaga sun yi bakin jini a wurin mutane saboda an kai su kasuwa wurin masu tafi duk wanda ya zo sai ce ka wannan muwaɗan ka ba irin ta nake nema ba shi ta gargajiyan yake nema to kai irin wannan Allah ya taimake ka kar ka sake ta wuce ka Allah madaukakin sarki ya taimaka mala yake cewa wa yaqulu abubakrin al-abhuri الإمام الأبهري أبو بكر يناتي وجملة ما في الموطا من الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة والتابعين جملة حديثا النبي صلى الله عليه وآله وسلم da fatoyin sahabbai da tabi'ai da ke cikin muwatta 1720 hadisan al-musnad minha 600 waɗanda suke da cikakken isnadi daga cikinsu guda ɗari shida ne wal mursal isnain wa ashirin wa mi'atain waɗanda suke mursalai kuma waɗanda ba cikakkun isnadai suke da su ba su kuma ɗari biyu da ashirin da biyu wal mawquf salasta ashara wa sittumi'a ɗari shida da sha uku wa min qawli tabi'in maganganun tabi'ai kuma a hamsatan wa samanina wa mi'atain ɗari biyu da tamanin da biyar kun ji irin bayanin da malam abubakar abhuriyai to sai shi profesa muhammad matar zaharani allah maɗaukakin sarki gafarta mishi ce wa kad yakhtalifu adaduha litabayun riwayatil muwatta anil imam malik yace sai dai kuma ya kamata ka faɗaka adadin waɗannan hadisai da asarai mawqufan da mursalan da fatawoyin yana iya shan bamban da gwargwadon riwayoyin muwatta daga Imam Malik kaga yanzu kai ka fahimci me ake nufi li'annahu kana da'im at-tahzib wa at-tanqih li muwatta wa li'annahu domin shi Imam Malik kana da'im at-tahzib wa at-tanqih li muwattahu ya kasance diman da'iman wato kullun yana cikin tacewa da tsabtacewa da tantancewa ga muwattatta shi kaga kenan tayiwa ashe wanda yazo ya karanci muwatta ya kwafe ta auren Imam Malik bayan kwana bakwai ta sha bamban da wanda zai zo ya same ta daga baya ba dan kuma ba saboda kullun yana aikin ya cire wannan ya zara wannan ya gyara wannan yayi kaza haka kuma abin yake imamu zahabi an ce ya canza littafin shi so biyar littafin tarihul islam to tarihul islam mafi karancin taba'ar da aka yi ya fita a mujalladi hamsin to me kake tunani a ce littafi mai kamar mujalladi hamsin a ce an ainihin jirkita shi an sake tsarin shi har kamar sau biyar me kake tunani idan ya zama guda ɗaya ne idan ka karanta suyuti a cikin tanwirul hawalik yana cewa muwatta imam malik ta ninka yadda take a yanzu so goma a yanzu din nan da imam suyuti yake faɗi yana faɗi wannan magana ne fiye da shekaru 500 da ta wuce ma'ana shekara 500 da ta wuce yadda ake ganin muwatta to ta ninka yadda ainihin take ma'ana dai kamar yadda take a yanzu don babu wanda ya karata babu wanda ya rage ta kenan yadda kake ganin muwatta to ta ninka haka so goma ta kai ninkin haka so goma a zamanin da imam mali ya rubuta ta ya ce bai gushe ba yana zabtare ta yana cire abubuwa har ta waye gari ta zama yadda ta zama iz domin kuwa makasa fi tasnifihi wa tahzibihi 40 ama ya shekara ainihin arba'in wajen rubuta littafin da ta ce ainihin littafin martabatu a hadisihi matsayin hadisan da ke cikin muwatta ta imam malik shin hadisan sahihai ne idan sahihai ne ya za a gwada su da ainihin hadisan cikin bukhari da muslim shin bukhari da muslim suka fi inganci ko kuma muwatta قال الإمام الشافعي إمام الشافعي يتي أصح كتاب بعد كتاب الله موطى الإمام مالك ما في إنجنش للتافي بايا موطر مالك شيني بايا للتافي الله شيني موطى wannan magana da imamu shafi'i ya faɗe ta a san da ya faɗe ta haka magana take babu ja babu bambanci babu babu tantama amma malam zai zo ya fassara mana ita asahhu kitabin ba'da kitabillahi muwattal imam malik mafi ingancin littafi bayan littafin Allah shine muwatta ta imam malik haka imam shafi'i ya fadi professor yace wala ta'aruda baina hadha alqawl wa baina ma ittafaqa alayhi alulama min anna asahha min anna asahha kitabin ba'da kitabillahi sahih al-bukhari wa muslim wannan magana babu karo tsakaninta da maganar da malamai suka haɗu a kanta da ke cewa mafi ingancin littafi bayan littafin Allah sahihal bukhari wa muslim ingantattun littattafan nan guda biyu na bukhari da muslim na son ku natsu da kyau jama'a ku gane imamu shafi'i ya faɗi waccan maganar sannan ga kuma wata magana wadda malamai suka haɗu a kai shafi'i na cewa bayan ƙur'ani sai muwaɓɓa sauran malamai kuma sun ce bayan ƙur'ani sai bukhari da muslim profesa ya ce babu karo tsakanin maganganu wazalika li umurin abinda yasa ya ce babu karo saboda al'amura kama haka awwalan na farko anna kalamal imam shafi'i kana qabla wujudi sahihain shafi'i ya faɗi wannan magana ne kafin a rubuta bukhari da muslim haisu tuwafi rahimahullah sanata arba'in wa mi'atain hijriya wa umrul imam al-bukhari ana zak la yatajawazu 10 sanawati wa kana mawlidul imam muslim sanata arba'in wa mi'atain imam shafi'i da ya faɗi wannan magana ya faɗe ta ka sani da cewa kafin ma a samu bukhari da muslim ya faɗe ta an fahimta jama'a kafin bukhari da muslim ya faɗi wannan maganar da ya faɗi wannan maganar kafin bukhari da muslim sai ka lura shi ya rasu hijira na da 204 a lokacin bukhari bai wuce shekara goma ba a wannan lokacin kuma aka haifi muslim shekarar da shafi'i ya rasu shekarar bukhari bai wuce shekara goma ba muslim kuma a wannan shekara aka haife shi to kenan kaga imam shafi'i ya bar duniya bai san akwai wani mutum ma kaf mai suna wai bukhari ba balle muslim imam al-bukhari ya bar duniya a imam shafi'i ya bar duniya a lokacin babu wani littafi mai suna bukhari da muslim na kamar yaya daya dai da wannan lissafin wato a lokacin dai da imam shafi'i ya rasu babu waɗannan littafan kawai a ƙarƙashin wannan me kake tunani zai yi muƙarana tsakanin bukhari da muslim da muwatta ba zai ba zai ma waiwaye su zai waiwaye su ba ko kun fahimta to in ka fahimci wannan magana ashe imamu shafi'i ya yi maganar daidai ce ba kuskure ba ce amma daga baya an samar da wani abu wanda yake a lokacin kuma al'amari ya sauya kenan ko an fahimta jama'a idan ka hada makuba da ciyawa ka kwaba ƙasa kai bulo sai a ce duk garin nan babu bulo mai ƙarfin wannan wannan magana kana faɗinta 1920 hmm? sai aka zo daga baya shekara ta dubu biyu sai aka samar da wani bulo na garin dutse da siminti sai wani ya zo ya ce duk garin nan babu bulon da ya kai wannan sai a ɗauko wacce magana a ce a bayan gawa na sarkin magina ga abin da ya ce sai a ce eh maganar da ya faɗi daidai ce amma a zamanin shi shi yasa kullum malamai in suka tashi magana ilimi ba sa irin maganganun da zaka ji galibi mu muna yi yanzu zaka ji galibi yanzu har yanzu ɗaliban ilimi suna maganganu na jahilci sai ka ji an ce garin nan har yau an sake samun mai karatu irin wani a ana gwada karatun mutum ne a zamanin shi da mutanen zamanin shi kawai sai a ce a zamanin shi babu mai karatun shi a zamanin shi babu mai karatun shi amma bayan zamanin shi to anan kuma magana a gwada shi da waɗanda ke bayan zamanin shi wannan galibi ba ta tasowa abinda nake nufi da wannan shine abdullahi gwandu ana ce mishi balaraban mutanen yamma sai a ce duk hausawa da fulani ba a samu mai larabci irin nashi ba sai ka ce a zamanin shi amma bayan shi an samu waɗanda suka fi shi dewa to amma wani aka ce abdullahi gwandu ya fi duk wani bahaushe da bafulatani iya larabci sai ɗauka haka magana take har yanzu za ta iya yiwuwa fa ba abu ne da ya gagara ba amma abinda kullum ake so ka rinka takaita baiwar da kake magana ta wani a zamanin shi don bayan zamanin shi abubuwa suna iya faruwa idan kun gane wannan kaji an fara kawo maka dalili na farko da zaka fahimci babu tufka da warora tsakanin maganganun guda biyu shafi'i yana cewa bukhari ai muwatta shine littafi mafi inganci bayan qur'ani sauran malamai na cewa bukhari da muslim sune littattafai mafi inganci bayan alqur'ani na'am shafi'i yayi wannan magana ne bayan ai kafin a rubuta waɗannan littafan ثانيا أن جل ما فيه mafi yawancin hadisan da ke cikin muwatta mukharrajun fihima suna nan an fitar da su a cikin bukhari da muslim wama baqiya minhu sauran waɗanda suka rage bukhari da muslim ba su fitar da su altafansu ba na daga cikin hadisan muwatta fi sunan al-arba'a suna nan cikin sunan al-arba'a abu dauda nasa'i tirmidhi da ibnu majah وقد ذهب إلى القول آه وقد ذهب إلى القول بأن كل ما في الموطأ صحيح جمع من الأئمة في المشرق والمغرب أنسى متال الإمامين حديثي da limamai na ilimi a gabashi da yammacin duniya sun tafi akan cewa baki ɗayan abin da ke cikin muwatta sahihai ne وقد أشار إلى ذلك الحافظ بن الصلاح وابن حجر في آخر باب الصحيح من أنواع علوم الحديث ابن الصلاح إلى ابن حجر da suka zo cikin littattafansu a babi na ƙarshe wanda suke magana a kan hadisai sahihai daga cikin nau'ukan hadisai su ma sun yi isharar wannan maganar tambaya ita ce dukkan hadisan da ke cikin muwaffa sahihai ne imala ya ce an samu kusan malamai waɗanda ainihin suka tafi masu yawa gabas da yamma sun tafi akan cewa duk abin da ke cikin bukhari da muslim a duk abin da ke cikin muwatta na hadisai sahihai ne to da yake waɗannan maganganun ana yin su ne na ilimi ba ana yin su ne na jahilci ba sai profesa ya ce lakin nan rajiha sai dai maganar da take ita ce daidai wadda me yasa ya kira ta rajiha saboda ya faɗe ta ne bayan ya yi ta haƙiƙi ya gane wacce ce kaza wacce ce kaza to wacce ce za a karkata a kanta ladal jimhur magana da take ita ce wadda aka karkata a kanta aka tsayu a kanta a wurin mafi yawancin malamai anna martabatal muwatta ta'ti ba'da sahihai martabar muwatta da hadisan da ke cikin muwatta tana ainihin bayan martabar bukhari da muslim wallahu ta'ala a'lam Allah maɗaukakin sarki shine ya fi sani to kun ga ku yi ƙoƙari ku yi karatu kafin ku zama malamai wannan maganar tawon baka fahimce ta ba ita kanta tana da tufka da warwara ya za ka yi baka zama malami baka yi karatu baka zama malami na'am ana iya installing ɗinka ana iya ɗaukan ka a ɗora ka ko a naɗa ka shi yasa sayyidina Umar da kanshi yake cewa ta'allamu qabla an tasudu kafin ku zama jagorori ku yi kokari ku yi karatu wannan magana tana ɗaya daga cikin magana da dr ahmad dan gidan abubakar gumi ya zo ya kawo hayaniya a cikinta a lokacin da ya zo ya fara karatu mutanen najeriya sai suka rufe ido kawai tun da uban shi malami ne shi ma malami ne na'am uban shi malami ne amma shi jahili ne a cikin jahilan ma baƙaƙe domin na daga cikin inda jahilcin shi ya bayyana ire-iren waɗannan maganganu sai zama jahilcin na tattare da takalidanci takalidanci shine nake isharar cewa wannan maganar da ike profesa malami ne shi sai dube ta da ilimi mana shi ya ɗauka cewa su malikiya ne tutun da su malikiya ne duk wata magana da za su samu ta ƙarfafi maliku ko mazhabin malik ko muwatta malik to kawai za su tsaya a kanta da wani ya kokari wani matashi a nan ana zaune a majalisin ya kokarin ce mishi amma malam wannan maganar da kake cewa muwatta ta fi bukhari da muslim inganci ba haka take ba maganar shafi'i ita ma ya yi ta ne kafin a rubuta bukhari da muslim sai ce a'a jama'a shafi'i ya faɗa ko bai faɗa ba aka ce ya faɗa sai ce wannan magana ta ishe mu ba wata magana da za mu saurara a nan ne ya faɗi baƙaƙen maganganu akan bukhari da muslim ya ce in ba da rashin kunya irin ta bukhari da muslim ba yaushe za a ce hadisan da malik ya zubar a bola za ka je ka kakkaɓe suka kakkaɓe suka zo ka tara su kuma ka ce wai sun mafi na malik inganci sai jahilai suka kabbara a lokacin waɗannan maganganun yana yin su mu suna ƙona mana rai jahilan da suka kewaye shi da sunan su ma malamai ne suna jin daɗi yawwa ai ga wanda ke maganin sa albani da ja'afar ya zo suna jin daɗi sai na ce haba ba ku san dr ahmad ba ne mu mun san dr ahmad zai zo kan babinku ana nan su ma sai buɗo babinsu ya zo ya ce ga kunan dukanku kuna cin kuɗi da sunan addini duk sai na rusa ku sai ce na ma rusa ƙungiyar shikenan shikenan da ya zo shikenan ya yi musu nasu kitabu shikenan su kuma sai suka watse shikenan duk waɗannan yana nuna maka hakika akwai matsala dangane da waɗanda ake kira malamai a najeriya shine da yawancinsu matumusul basira wato kawai sukan karba abu ne in ya zo musu da hamasa kawai wannan dan gidan abubakar gumi ne la ilaha illa aka yi ta kuka cike duk dukkaninmu mun san shi mun san shi ne mu ba a nan kasar ba duk wanda ya karatu ko ya zauna a matsayin ɗalibin ilimi a saudi arabia in dai yana zama da ɗaliban ilimi da malamai to ya san waye dr ahmad duka ka je ka kewaya ka tambayi duk kar ka je ka tambayi matasa waɗanda ba san ana maganar saudi arabia shekara 20 shekara 15 shekara 18 ka je ka samu ka zauna da malam sa'idu mai kwano na gusau ka je ka zauna da dr sani umar rijiyar lemo ka je ka zauna da dr muslim ko dr abubakar ko duk ka je ka zauna da waɗannan ka ce musu waye dr ahmad za ka ji to amma a lokacin da aka kawo matsalar za a dora shi akan wannan kujera mu mun san ko kujerar da matar shi take zuba sanwa a kicin bai halatta ya zauna a kai ba ba kujera uban shi ba kujeran matar shi da take kada kuka a kicin to bai halatta ya zauna ba ko ta wannan fanni ko kada miyar bai halatta ya zauna ya mata ba balle ya zauna a kujera ta ilimi ba kujera ta ilimi ba kujerar da ta riga ta kafu ne akan ilimi ma'ana shi kan bai halatta ma ya kafa tashi ba to balle ma ya zauna akan wannan suka ɗauko shi suka watsar da mutuncin kujerar daga nan za ku gane sharrin in kuka ɗauki shugabancin ilimi ko addini kuka ba waɗanda ba su yi karatu ba za su iya wulaƙantar da abin su tozartar da abin saboda kawai selfish interest selfish interest tun da ake ba a taba cin mutuncin abubakar gumi irin da aka dauki dr ahmad aka dora akan kujerar shi ba ba a taba wulakanta shi ba kuma a wannan zamanin ba a taba wulakanta da a wasu sunna irin wannan abin da aka yi mishi ba har yanzu kuma wai har yanzu saboda wauta wai in dr ahmad ya magana wai har yanzu ana ci gaba da kallon magana da relevancy musulunci ilimi babu gado kuma ilimi ba shi da amnesty ilimi ba shi da amnesty ma'ana ban cancanta ba sai a ce a to shi kenan a kau da kai a yi upgrading dina babu ba wa ilimi amnesty ku rike wannan kalmar duk laifin da kai za a iya yafe maka shikenan koma amma laifin rashin fahimta a baka iya ba sai a ce to shikenan a kau da kai wuce irin yadda kuwa ga ake yanzu a makarantu ce shikenan wannan dai tun da ya dade ya kasa graduated ya kasa fita ya kasa iyawa be ya ce shikenan a dan tarkata shi dai shikenan almuhimmu za a bashi certificate da zai je nuna cewa yayi kaza eh to ai bai iya ba to bai halatta ba babu amnesty a ilimi shi yasa muka samu kanmu a yadda muka samu kanmu saboda haka gaskiya wannan maganar jama'a ku tsaya ku fahimce ta shafi'i ya faɗe ta kuma san da ya faɗe ta daidai take amma yanzu wannan maganar ta shafi'i ba ta da sauran kima ko kun fahimta jama'a kamar a lokutan baya zaka ji ana cewa jihar gongola eh gwamnan jihar gongola to yanzu fa za ka ce abubakar barde gwamnan jihar gongola a yanzu idan ka tashi lissafa jihohin najeriya ka faɗi wata jiha gongola ha? to ka faɗi idan aka ce maka kwanta gora ƙaramar hukuma ce ka ce a sokoto a da kayi daidai a yanzu fa ka faɗi jarabawa to ashe dole ne a rinka duban maganganu da haske na ilimi ana fassara su a bisa haske na ilimi shine kaga nan professor da yake shi malami ne ya tsaya ya dubi waɗannan maganganun ya abin nan amma jama'a wallahi jama'a wannan kasar din da dokta ya waɗannan maganganu yana nan ina da shi musamman ina yola a lokacin nan ina zaune ina jin tafsirin na yau AA Rashid waya na ce don Allah a ɗauka min kasar ɗin nan gobe a baiwa masu mota daga Yola a daga Kaduna su kawo mu ta zauna na sake saurare na ce wannan wawa ne Bukhari da Muslim ka ce marasa kunya kuma ahli sunna su ci gaba da barinka akan wannan kujerar kuma saboda jahilci da gabantaka ka ce wai hadisan da malik ya watsar su ne bukhari wai ya bi bola ya je tsuntsunto su ya kakkaɓe su kuma ya ce sun fi na maliku inganci kaga nan da ike wannan magana yake ta ilimi shi profesa ne na ilimi sai ce a su waɗannan hadisan da ke cikin muwaffa galibinsu suna nan a cikin bukhari haka ne kai in kana karatun muwaffa ka dawo kana karatun bukhari za ka ji nafsin waɗannan hadisan ga sunan abdullahi ibn maslama abdullahi ibn al-qa'anab isma'il adam ibn abi almajiran imamu malik da suka yi karatu hannun imam malik waɗannan hadisan imamu malik imamu bukhari ya je ya koyi muwatta a hannunsu sai ya rinka ɗaɗɗako waɗannan hadisan daga cikin muwattar yana ruwaito su yana sakawa a bukhari ɗin duka aiki ne na ilimi suka yi to shi yasa a najeriya ina ganin idan akwai mutanen da suka fi dacewa da su tsaya su goge da karatu su ne 'ya'yan malamai tun da malanta ta zama sarautar gargajiya domin kaga 'ya'yan sarakuna a Najeriya la yuqassirun ba sa takaitawa game da tsayawa su koyi al'adun gargajiya saboda suna so su rike kujerar to amma 'ya'yan malamai sai su gama shegantaka sai daga baya kuma sai ka ji kawai mutum an yi magana sai ka je yana cewa mu gidan mu gidan malamai ne idan kai jahili ne malami ya haife ka aibi ne gare ka ka danganta kanka gare shi idan kai malami ne malami ya haife ka aibi ne ka danganta kanka gare shi babu dangantaka dangane da malanta gaba daya kawai ka bari ka ci naka rabon kawai domin abu mafi matsala shine kana ji kana ganin ubanka malami zai mutu nan da minti biyar in ya tafi wannan ilimin ba yadda za a same shi har abada ba yadda za ka iya kwaso shi amma duk wata kwamfuta yanzu da take dauke da ilimi da menene aka gane nan da minti biyar za ta yi crashin za a yi marmaza a iya kwashe abin da ke cikinta shikenan ta tafi an kwashe abin da ke cikinta amma ilimi akan mutane baya yiwuwa amma mutane sun mai da abin gargajiya sun mai da abin gargajiya Allah madaukakin sarki ya kiyaye na malam na'am dama ta fi suna ɗaure mun kai.
ta me Na magana alimamu shafi.
na'am To amma ni abin da ya fi ɗaure mun kai ne sa mafi yawancin malaman da ke kawo ta ga yamu ga muwatsa.
Mm.
Ba sa ƙoƙarin wannan tantancewa sai su saki magana haka kawai.
eh na ɗaya saboda ɗayan abu biyu ko jahilci ko son zuciya kawai shi ke in jahilci ne shine ai ba su ma san wannan maganar ba waccan ɗin kawai suka sani ko kuma sun sani amma saboda son zuciya sai su faɗe ta kawai don dai ta ci gaba da mayar da muwaffa ita ce littafi mafi ɗaukaka amma za su faɗa amma za ta tabbatar da abin haka a duk duniyar ilimi in ka faɗi cewa a yau muwaffa ita ce a sahu kitabin ba da kitabin la ba wanda zai yarda da kai sai jahili dan uwanka ko kuma sahibu hawa so babu wani ɗaura kai malam babu wani ɗaura kai ma'ana karka ganta wani ya kawo ta a rubuce kawai ya kawo ta a'a ya kamata a ce da ya kawo ta sai irin waɗannan bayanan na profesa idan bai yi ba fa to ko dai bai san waɗannan bayanan ba don haka jahili ne fala ya aba obe ko kuma sahibu hawa ya sani amma saboda mai saboda ya tabbatar da son zuciya shi kenan sai a ce barin magana da ya a haka za ta sauya abin daga yadda yake ba za ta sauya ba ba za ta sauya ba na fata an gani Allah maɗaukakin sarki kiyaye wala ya ce wa addahu ba'adul ulama amma dai wasu malamai sun ɗauki muwatta sadis al-kutubi sitta sun ce ita ce littafi na shida daga cikin littafai guda shida ga yadda suke cewa sai su ce bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmizi sai su ce muwatta sai su cire ibnu maja to wasu malamai sun ɗauke ta ita ce littafi na shida minhum razin ibn muawiya as-sarqusti daga cikinsu akwai al-imam razin ibn muawiya as-sarqusti ba magarbe ne kenan wanda ya rasu hijira na da 535 fi kitabil jam'i bainal kutubi sitta a cikin eh fi kitabihi a cikin littafin shi mai suna aljam'u bainal kutubi sitta wal majd ibn al asir da al imam ibn al asir wanda ya rasu hijira na da shekara 606 fi kitabihi jami'ul usul a cikin littafin shi jami'ul usul jami'ul usul ajin ban sani ba ko yana nan ko
shi nan dai mun samu sabuwar ƙaba a ga shi nan
jami'ul usul wannan littafi littafi ne mai albarka kwarai da gaske kun tuna lokacin da wani mutumin kasar siriya ya ziyarce mu waɗanda wakili ne na maɗaba addaru bin kafirin yake cewa ana nan ana sabon bugu na jami'ul usul to gashi mun same shi wannan littafi jami'ul usul littafi ne wanda kana buƙatar ka karanta shi kana buƙatar kai nazarin shi in dai game da hadisai ne in dai game da rijalu na hadisai ne tun daga sahabbai tabi'ai da duk waɗanda suke wa hadisai hidima za ka samu bayanai masu ɗimbin yawa tun daga mujalladin shi na farko har zuwa na ƙarshe to imamu ibn al-asir a cikin wannan littafin nashi yana daga cikin malaman da suka tafi akan cewa gaskiya shi yana ganin ba muwatta ce ta dace ta zama littafi na shida ba shi yana ganin muwatta ce ba ibnu maja ba ba ibnu maja ba muwatta ya kamata to amma gaskiya dai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ibnu maja din shi yafi dacewa haka din kuma maganar take wasu kuma malaman sai suke ganin ba muwattar bace ba ibnu majan bace sunan darimi shi yafi dacewa wasu har wa yau dai ba haka maganar take ba magana da take daidai insha Allah ita ce ibnu maja shi ya fi dacewa ya zama sadisul kutubi sitta ba muwatta ba ba darimi ba min ahammi shuruhil muwatta daga cikin mafi muhimmancin sharhohin muwatta awwalan akwai al-istizkar fi sharhi madhahib ulama'il amsar shi al-istizkar ibnu abdul barr ya rubuta shi ne bayan ya rubuta at-tamhid التمهيد gashi shine littafi na biyu gashi yace wa tamhid lima fil muwatta min al ma'ani wal asanid sharaf fage dangane da hadisan da ke cikin muwatta dangane da ma'anonin su da kuma isnadodin su kilahuma ibn al ibn abd al barr dukkanin waɗannan littafan guda biyu na ibn abd al barr ne ba a samu mutum mai albarka wanda yau mazhabin imamu malik hidima irin ibn abdulbar ba amma kuma ba a sami mai bakin jini irin shi ba sarki ya tabbata ga Allah laifin shine abin da ya faru daga bayan mazhabin imamu malik ya koma hannun mutaakhirin ne waɗanda ba su da aƙida irin ta imam malik mafi yawancinsu kuma ba irin mazhabin imamu malik suke a kai ba za ka iya mamaki ka ce ya haka ta faru sai ka tambaya me yaya haka ta faru ga dan hodiyo duk waɗanda ke danganta kansu ga dan hodiyo yau dukansu ba wanda ya kama da dan hodiyo ko ta me ko ta aƙida ko ta bin mazhabi ko jikin shi ka gani ba irin dan hodiyo ba ne domin dan hodiyo ya tafi akan haramcin aske gemu ƙarshen ta za ka samu shi bai da gemu dan hudu ya tafi akan haramcin aske saje ko hana ƙarya shi zaka samu amma zaka same shi da gemun zaka same shi da dan gemu ne irin na macuta din nan haka dan kutaka ya gemun macuta kenan ina fata an gane to kaga da me ya kama da dan hudu amma yau gaba ɗayan komai na dan hudu yana hannun irin waɗannan to haka mazhabin imam malik yawa ya gari ya koma hannun yan bid'a mutaakhiri الجهمية والأشئرة والأشائرة وحتى المعتزلة هم الذين ينتسبون زورا إلى مذهب الإمام dan haka sai suka waye gari sai suka kijinin ibnu ibnu abdulbar ibnu abdulbar aqidar shi irin aqidar imam malik mazhabin shi irin mazhabin imamu malik ne wace irin aƙida imam malik yake da ita aƙida ce salafiya wace irin mazhaba imamu malik yake da ita ita ce mazhaba ta malaman hadisi min alfuqaha ita ce duk lokacin da hadisi ya zo sai a dubi wannan fiqihu yake dauke da shi kawai sai a dauka ita ce mazhabar malam fuqaha ul muhaddisin haka ibnu abdul barr yake to amma sai aka waye gari sai aka koma sai aka maida aqidar mazhabin malikiya ita ce asha'ira mazhabin imamu malik kuma sai aka maida shi shine ta kalidanci kawai magana wana daga wana daga wana daga wani shi yasa dan hodiyo yace sai suka waye gari ba ma maliku suke bi ba sai suka waye gari junansu suke bi ba malikiya suke bi ba shine idan wane ya zo ya shahara to sai a koma yanzu shi ake bi idan wane ya zo ya shahara sai a koma shi ake bi don haka ya ce tun ana rage wa mazhabin imamu malik karfi har mazhabin yawa ya gari ya bata sai dan hodiyo ya buga wani kyakkyawan misali duk waɗannan bayanan ya yi su ne a cikin littafin bayanin wujubil hijira alal ibad wa wujubi nasbil imami wa iqamatil jihad yace littafi mafi girma a malikiya kamar wan sharisi al-mi'yar al-mi'yar al-mugharrab na al-imam al-wansharisi yace gaba ɗayan ka tattara shi kaf littafin mujalladi wajen 22 ne muna nan da shi a makarantar nan yace kaf ɗin shi ba za ka tattara maganganun imam malik sun kai mujalladi ɗaya a ciki ba amma kuma an ce mazhabin imam malik ko kun fahimta jama'a don haka duk mutumin da zai karanta muwatta in yana so ya mata fahimta kyakkyawa ko to ya dogara da waɗannan littafan guda biyu at-tamhid yana sharhin muwatta ne tun daga isnadojinta har ma'anoninta al-istizkar shi kuma yana duban mazhabin imamu malik ne ku duba yana duban mazhabin imamu malik ba mazhabin malikiya ba a'a ra'ayoyin da imamu maliku yake a kai yake auna su da sauran ra'ayoyin fuqaha'ul amsar su ne suwa shafi'i ahmad abu hanifa ay shafi'i ahmad da hmm? su ibn al-mubarak da makamantansu ba a sanya abu hanifa cikin fuqaha'ul amsar domin madina me take da suna kufa lokacin da abu hanifa yake tana ƙauye ne don haka ba a itibarin ta ina fata an gane idan ya kawo sai ce wa ala hadha al-imam malik sai ka waɗanda suke goyon bayan imam malik ko kuma waɗanda suka tafi irin wannan ra'ayin daga cikin fuqaha'ul amsar sai kuma ya ce wane da wane da wane da wane su kuma ga ra'ayinsu sai kuma ya kawo sai ya fara na kashantawa sai kuma ya zo yana mukarana tsakanin mazhabin don haka ku ji wannan bayanin idan ka karanta at-tamhid ko za ka gane muwabba kyakkyawar ganewa to amma yaya za a gane matsayin imamu malik da matsayin sauran malamai irin su imamu shafi'i da imamu ahmad dangane da wannan matsalar to sai ka koma littafin al-istizkar na haka littattafai guda biyu ne ɗayan su bai wadatar wa ɗaya ba dangane da fahimtar muwaffa dukkansu suna nan muna da su a makarantar nan littafin at-tamhid salon da ibnu abdulbar ya biye mishi sharhi salo ne wanda ya saba wa yadda aka saba ganin sharhohin littattafan hadisi misali fatuhul bari yadda sahihul bukhari yake haka ibn hajirin ya biye sharhin shi misalin muslim yadda littafin yake haka nawawi ya biye sharhin shi amma yadda kake ganin muwatta ba haka ibn abdulbar ya biye sharhin ta ba zai dubi wani cikin malaman imam malik ibn abi zi'ib sai ce hadisan ibn abi zi'ib sai ya bi duk inda hadisan ibn abi zi'ib suke a cikin muwatta sai tara suri ɗaya sai musu sharhi kai Allahu akbar an yi mazafa ko kun fahimta jama'a to kuma ta iya yiwa ka ce to amma wannan sharhin zai zama mukhil kalla domin ka dubi sharhin haka zaka ga cewa to yana sharhin kowane hadisi kenan mustaqillun daga wani hadisin dangane da matsalar da hadisan suke tarayya akai a'a yana alakantawa in ya kawo hadisin ibnu abi zaib sai zo sai mishi sharhi kaf idan ya gama daga cikin malaman imamu malik a ƙarƙashin wannan matsalar ta ciniki da ibnu abi zaib ya ruwaito hadisi sa'id ibn al-musayyib ya ruwaito ko shi kuma in yaje tattara hadisan sa'id to sai kokarin imma a wurin hadisan sa'id imma a wurin hadisan ibnu abi zaib ko sai linkin hadisan sai alakanta su shi yasa aka samu malamai atiya muhammad salim shi ya fara wannan aiki ya ce to shi kuma zai kokarin kwaso sharhohin ya wawwatsa su a inda suke a muwatta don ya zama muwatta din ta a tamhidin ya kasance a yadda sharhohin sauran littafai suke aka samu wani malami ma ko mai zirawi ne ko wane ne duk muna da su a makarantar nan shi ma ya haka in suka yi sai su sanya tartibu tamhid wato an jeranta tamhid a bisa abwabil muwatta to kun ji waɗannan littafai guda biyu jama'a salisan na uku almuntaka li abil walid baji sai littafin almuntaka na al-imam baji wanda baji ya rasu hijira na da 400 a ban karasa wancan karatun ba shi bari dai mu dauko wanda yace min ahammi shuruh al-muwatta min ahammi shuruhil muwatta daga cikin mafi inganci ko mafi muhimmancin sharhohin muwatta awwalan al-istizkar fi sharhi madhahib ulama al-amsar al-istizkar fi sharhi madhahib ulama al-amsar kun ji littafin mala yace matbu an buga shi ثانيا النبي والتمهيد لما في الموطا والتمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد كلاهما لابن العربي لابن عبد البر dukkaninsu na ibn abdulbar ne allahu akbar ibn abdulbar ya rasu hijira na da 463 waqad tubi'a fil maghrib an buga wannan littafi a maghrib fi 24 mujallada mujalladi 24 sarki hassan na maroko shine ya buga a lokacin kyauta ake bayarwa jama'a amma mu dai da kudinmu muka siya za a gan shi mai kwankwason fata amma bugun typewriter
ba nan kusa jama'a ba ba wani tafi da nake gani makamancin shi haka ake buga shi a lokacin ana bayarwa kyauta mai kwankwason fata ne amma bugun ciki din bugun ya fi kama da bugu na typewriter a lokacin kyauta sarki hassan na morocco saboda kun san ibn abdulbar mutumin morocco ne maghrib din maghrib yanki ne mai girma to amma shi ibn abdulbar ya fada yankin morocco ne a morocco yake ibn abdulbar to sai sarki hassan na morocco uban wannan na yanzu kenan uban muhammadu na shida muhammad sadis shine sarki din yanzu da haka zaka suna da'awar wai suna raya majalisin ibn abdulbarri ana zuwa fadar sarki akwai manya-manyan malaman hadisai za ga an kai suna karatun hadisi wai ana raya majalisin to amma kuma tun daga zaman da ake ma zaman majalisin karatun na bidiya ake don sai ka samu babban malamin hadisin ya toge mun shi a aske kaf wato wai ilimi ake kokarin a mai da shi gargajiya jama'a ina fata an gane ana yin ilimi ne don a aiki da shi ba kawai don a ce wane yana da kaza wane ya haddace kaza wane ya iya karatun kaza a amma kuma abin ya zama shirme da an kawo matsala ai yana aske gemu sai a ce ita wannan matsala ce da an yi sabani akai wasu ma sun ce gemu al'ada ce ta larabawa kajiyan iska al'adar larabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ce ku rinka barin gemu ku rinka datse gashin baki ku rinka sabawa yahudawa ku rinka sabawa kafirai al'ada ce ta laraba duk in ka karanta waɗannan hayaniya za gansu cikin littafin alhalalu haram na tsardawi duk wai wasu ai ma sun ce ma al'adar laraba ce kawai sai ka ji an ce saboda ai gashi nan abu jahal lokacin da ibn mas'ud ya je zai kashe shi ai da ya dira a kan shi gemun shi ya kama yana da gemu to ujuku bai da gemu a nan to kaga shi ke ma sai mu ce al'ada inyamurai ce ina fata an gane Allah ya kiyaye mujalladi 24 ne amma yanzu galibi ana buga shi mujalladi 15 ne galibi ina fata an gane sai dai gaskiyar lamari har yanzu ko banga wata nuska banga wata taba'a wadda na gamsu da ita wadda aka yi wa littafin nan na ibnu abdulbarru a iyakacin sani na wannan littafin yana buƙatar a samu wani malamin hadisi wanda yake da ilimi na tahqiqi ya baiwa littafin haƙƙin shi Allah maɗaukakin sarki ya wakilta wa littafin irin wannan ko kuma mai yiwa Allah ya sa an samu wani ne ban sani ba amma a iyakacin sani na ina yawan bincike dangane da littafan Ibn Abdulbar musamman waɗannan ɗin amma dukkan su dai bugun da ake musu bugu ne mujarradai wani banza ta faɗin ma shine waɗannan mutanen da na faɗi su zaka ga suna bugawa yan daro abbas baz da yan daro maktabatu baz da yan kutubul ilmiya za ga su suke bugawa shine banza ta faɗi kenan salisan sharhi na uku al-muntaqa li abil walid al-baji al-imam al-baji wanda ya rasu hijira na da 400 da 74 kagan ka natsu da kyau zaka ga sun yi zamani da ibn al-arabi kenan ai da ibn abdul barri zamanin su daya wa huwa matbu'un shi ma an buga shi to shi ko wannan sharhin to Allah ya ji kan musulmi a cikin shi sharhi ne mamlu'un bit ta'assub wa taqlid wa mukhalafati ma fil muwatta' sharhi ne wanda yake kawai ya cika shi da ta'assubanci da takalidanci da kuma sabawa ma abin da ke cikin muwaffar gaba daya ina fata an gane amma zaka ga cewa saboda galibin mutaakhirin abin da ya same su na waɗannan bala'o'in na sabawa mazhabobin limamai din sai ga sun fi ainihin armasar ta wannan ibn al-arabi ma yana da sharhin muwatta muna nan da shi a makarantar nan shi ma abubakar ibn al-arabi banda sharhin tirmidhi da ya yi wa muwatta ainihin sharhin shi ma sharhin na ibn al-arabi bai gaza abin da na baji yake akai ba sai dai ya dan fi shi dama-dama amma dai in marji'i ne na muwatta to gaskiya littattafan ibn abdulbar su ne akwai wasu sharhohi waɗanda abin mamaki su suka fi yaduwa mu a nan ƙasarmu sharhin tanwirul hawalik na suyuti wannan gaskiyar lamari a matsayin kamar ta'aliq yake in ka dube shi a duniyar ilimi ta yau kima shi ilmiya kuma bata kai ma a ainihin gwada shi da su at-tamhid ba balle al-istizkar sannan akwai ainihin sharhin nan da suke bugawa na yi magana shi ɗazu zarkani sharhin zarkani shi akrab ila tafsir allugawi ma da kuma hikaito maganganu kawai na bada labari to sannan sai aujazul masalik wanda shi kuma min ausa ishiruh to amma wanda ya yi shi ba hanafe ne don haka kokarin da yake kullum ma in ya kawo wani hadisi ko ya zo wani babi ƙarshe karkatar da babin a koma ma hanafiya gaba ɗaya kawai ta karatun malau bakar gumi da ya zo zai karatun sayu muslim ya ce to duk da yake dai mai littafin nan ba shafi'e ne amma mu kuma tun da malikiya ne to in mun karanta za mu yi ƙoƙarin dawo da karatun ya dawo daidai da malikiya to kaga dai tun farko ma kenan karatun ya zama da ba a yi shi ba da malikiyan ma aka yi wato gaskiya duniya ta samu kanta akan waɗannan matsalolin shi yasa akwai kalubale mai girma akan ɗaliban ilimi wajen su tashi su karatun domin ko menene a rinka karanta shi a bisa yadda ya dace Allah ya kiyaye shi aujazul masali ya fi hikaito maganganu kawai ta hikaito maganganu galibi ba tare da ta haƙiƙi ba to bayan da malam ya gama kawo mana kwazo dangane da tabi'u tabi'ina da suka yi a karni na biyu wajen hidimar ruwaito sunna haddace ta tace ta kare ta da kuma tsara ta wajen rubutu da abubuwan da suka biyo baya na ainihin tahqiqinta sai malai yace albabu salis at-tadwin fil qarn salis al-hijri babi na uku tarihin rubutun sunna a karni na uku na hijira tarihin rubutun sunna a karni na uku na hijira madkhalun ga mashiga wadda sharar fage ce dangane da wannan zamani wato karni na uku na hijira abinda ake nufi da karni a nan shine daga lokacin da wannan shekara 200 ta kare aka fara shiga 201 tunan za a zo a fara magana kaga kenan irin su imamu muslim kun ji su ne muka ji an fara haihuwa a wannan zamani an haifi muslim hijira na da ɗari biyu da hudu to daga waɗannan irin zamunna wacce hidima suka yi dangane da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam rubuta ta haddace ta da kuma sauran aikace-aikace da suka yi mata malam ya ce yu'addu hadha alqarnu عصر ازدهار العلوم الإسلامية عامة وعلوم السنة النبوية خاصة wannan karnin ana ɗaukan shi zamani ne na haɓakan ilmomin musulunci baki ɗaya da kuma haɓakar ilmomin sunna musamman mana dukkanin ilmomi a ƙarni na uku sun haɓaka to amma ilimin sunna ya fi samun haɓaka sosai fiye da sauran ilmomin bal yu'addu hadha alqarn kai ana ɗaukan wannan zamani ma ko wannan ƙarni min azha usuri sunnatin nabawiyya na daga cikin mafi hasken zamunna na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ƙarni na uku sunna annabi ta samu haske da ɗaukaka iz nashatat fihi rihlatu li talab ilm domin a wannan lokaci ne aka rinka samun kazar-kazar da kuma nishadi na ainihin wato yawo domin neman ilimi ونشط فيه التعليف في علم الرجال sannan an samu ainihin kazar-kazar dangane da rubuce-rubuce game da ilimin tarihin mazajen hadisi wata wusi a fi tadwinil hadis kuma an yalwata an fadada wajen ainihin rubutun hadisi fa zaharat kutubul masanid a wannan zamani littattafan masanid musnadul imam ahmad musnad wani musnadul bazzar manyan littattafai a waɗannan zamuna suka bayyana wal kutubus sitta bukhari da muslim da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja a wannan zamanin suka bayyana as-sahah wal masanid wal sunan wato ingantattu din kamar sahihul bukhari sahihu muslim na fata an gane صحيح نا ابن حبان صحيح نا ابن خزيمة صحيح نا ابن السكن ها المستدرك نا الإمام الحاكم دو أول نظام ننسكا أبنا سنن أبو داود نا ترمذي نا ابن ماجة سنن سعيد ابن منصور التي اعتمدتها الأمة ولن الأمة سكا ميد سوما دوغرا وعدتها دواوين الإسلام كما الأمة سكا دوكيس ودنن سوني كندم مسلنش وقد برز في هذا العصر كثير من الحفاظ والنقاد والعلماء الجهابضة قرروا نما حدتا da waɗanda suke kanikawan hadisi ne da ƙwararru kuma gogaggun malamai duk sun bayyana a wannan zamani min amsali ahmad ibn hanbal sarki ya tabbata ga Allah irin su imamu ahmad bin hanbal wato ku rinka karanta tarihin mazaje in an faɗi sunan mutanen nan za ku san suwaye allahu akbar ai ana dai jin labarin malamai malam su imamu ahmad bin hanbali wa ishaq bin rawiya rigid gabshi da ishaq dan rawiya wa ali ibn al-madini da ali ibn al-madini wa yahya ibn ma'in da yahya dan ma'in wa muhammad ibn muslim ibn wara da muhammad dan muslim dan wara wa abu abdullah al-bukhari da al-imam al-bukhari wa muslim ibn al-hajjaj wa abu zur'a wa abu hatim ar-raziyani abu zur'a arrazi da abu hatim arrazi baban abdurrahman wa usman ibn sa'id wa abdullah ibn abdurrahman ad-darmiyani usman dan sa'id ad-darimi mai raddi akan jahamiyya raddi alal bishr al-muraisi zindiqai da ya tawa raddi da abdullah dan abdurrahman ad-darimi ha al-imam ad-darimi mai sunan da shi ma raddi da ya ga waɗannan zindiqai wa ghairihim kafir da ma waɗansu waɗanda ba su ba da yawa mimman kana ala aidihim a ta'sisu kafirin min ulumil hadith waɗanda da hannunsu ne suka fara assasa suka fara saka tushe na ilimin hadisi umuman umumanci a gaba ɗaya wa ilmul jarhi wa ta'dil khususan da kuma ilmul jarhi wa ta'dil musamman kun ga waɗannan jama'a su ake kira ulama duniya wato idan babban sallah ta yi sallah ta rage da kwana uku ko to ka je gidan sanatoci musulmi da sarakuna za ga wasu irin mahaukatan raguna su ba sa magana ba ma sa kuka sai dai kallon juna suke ko to je ka kuma gidan talakawa talakawa waɗanda suka fara karambani wai za su yi layya kaga wannan da wani dan matsin birin rago yana kashi yana makala ido yana ta kuka ya hana kowa bacci a gida to bambancin malaman nan namu kenan da waɗannan ba ta an gane waɗancan ragunan layya ba sa magana na sallah na sarakuna saboda sun ƙoshi sun yi mai in ma an ka abincin ba sa ci amma wannan yana ta cin abincin yana ta kuka yana ta kashi ya hana kowa zaman lafiya waɗannan aka faɗe su jama'a shuru ma ya kamata a yi kawai in ka ce waɗannan malamai ne to ka rage musu daraja saboda wato in kana cewa malamai ne ko sai waɗannan 'yan zamani suna kallon malamansu da suke cewa malamai sai suna haɗa su da waɗannan gaskiyar lamari a wannan zamanin ban san kalmar da za a faɗi ta darajar malanta wadda za ta daidai da waɗannan ba ban sani ba don duk kalmar da ka faɗa a wannan zamanin ta ilimi akan waɗannan ko ba ta gaskata a kansu ba ta rage musu daraja sai dai da yake dole kai magana sai ka ce malamai ɗin ne kaga su waɗannan ba a gwada karatunsu da digiri in ka ce waɗannan professors ne ka rage musu abin nan domin a duk duniya yau in an haɗa professors na duniya ba za su yi abin da guda ɗayan su yi ba to ba a da ma'aunin waɗannan ba a da ma'aunin karatunsu yanzu jami'o'i a yanzu ba za su iya ɗaukan karatuttukan waɗannan to waɗannan dai ga sunan don haka ka faɗe su da larabci ya fi kare musu daraja ka ce waɗannan a immatul hadith ne waɗannan limamai ne a hadisi to in ka ce limamai sai kuma wani ya ɗauka irin waɗannan shegu da ke yawo da ƙarfe bakwai suna zuwa gidan suna na fata an gane in ya rasa inda za a zuba mai shinkafa suna a zuba mai a leda ya sa aljihun malin malin ya taho to in ka ce limami sai fahimci imam muhammad irin haka ne ina fata an gane don haka akwai matsala ta a gane darajar waɗannan amma kai da yake ɗalibin ilimi ne tafi ka je ka karanta littafin tahzibul kamal tafi ka je ka karanta littafin tahzibut tahzib tafi ka je ka karanta littafin siyaru alamin nubala to za ka fara gane darajar waɗannan amma ina gaya muku waɗannan kana buƙatar ka karanti tukuna ka sha wahalar karatu to sai a ce kaga kai ɗin nan har yanzu eh to baka kai ruwan wankin kashinsu ba a ilimi waɗannan malamai ne jama'a kuma wallahi bature ƙarya yake bai taɓa ganin waɗannan ba ne da shi kanshi bai san sunan da zai samu su ba saboda yanzu bature da ya ga dan wani mai dan wani abin nan ya dan yi wani abin nan shikenan sai kaga ana ai wannan masani ne ai wannan kaza ne ai wannan kaza ne to waɗannan jama'a su ne ulama'ud duniya shi yasa in kana son ganin darajojin su ko ka karanta sayru alamin nubala ka rinka jin imamu bahar a inda shi kanshi wani lokacin yakan yi kuka da cewa bakin shi ya gaza ko alƙalamin shi ya gaza daga ya faɗi darajar ko mukaman irin waɗannan mutanen ina fata an gane idan ya zo yana kamba masu ya nemi su kirari wani lokacin shi kanshi sai ya ce bakin shi yana gazawa ko alƙalamin shi yana gazawa daga ya siffanta su daga irin siffantawar da ta kamata ainihin a ce ya yi musu sarki ya tabbata ga Allah khaisama ibnu abdurrahman gashi nan abu sallami al-muhallab khalid ibn muhajir kaje ka dauka kana karatun tarihin su imam al-bukhari su muslim da irin maganganun da zaka je ne akan su tsarki ya tabbata ga Allah to kuma gaskiyar lamari ko ina ga da yawanci dalibai ba a karanta waɗannan wallahi tallahi ko ba a karanta waɗannan littafan wallahi waɗannan littafan jama'a su ne abubuwan karatu yawon to ga ina jin ga inda manya-manyan kurayen suke nan waɗannan ai su ne irin waɗannan ragunan na layan ka kalle su kamar yadda nake cewa ka je ka kalli irin namu da ake yi ya ɗan matin bulin rago shege ya hana kowa bacci a anguwa kuma shi wanda yana ta alfahari zai layya ina ba ta an gane Allah ya kiyaye to mala yake cewa kama zahara ala aidi ha'ula il zatul alam nau'un jadidun minat ta'alif kamar yadda wani nau'i na salon rubutu ya bayyana a hannun waɗannan ƙwararrun malamai wato waɗannan da suka karantu suka karantu suka karantu ko sai suka fara ƙirƙiro wani salo na rubutun ilimi wa huwa ma urifa bi kutubil aqida sune abubuwan da aka sani na littafan aqida sai suka koma waɗannan hadisan da ake tattarawa ana rubuta ko sai kuma sai suka rinka duban su a matsayin waɗannan hadisan bari a yi rubutun aƙida da su su ɗin ne hadisan da ka sani amma sai zo sai tattara su sai rubuta aƙida kuma wa kana ta'lif fi zalika ala nau'ai ta'lifin da irin waɗannan suke yi dangane da littafan aƙida nau'i biyu ne al'awwal ma jama'a fihi mu'allifuhu an-nusus al-warida fil aqida min al-kitabi was sunnah irin waɗannan sai kaga mawallafan waɗannan littafan suna tattaro nassoshi waɗanda suka zo dangane da aƙida an fahimta jama'a game da alqur'ani da sunna misali sai ce maka Allah na sama ya ce maka Allah na sama sai ta kawo maka ar-rahmanu alal arshista wa huwa Allahu fi sama sai kuma yazo ta kwararo maka sunna amma ma a bayani manhajis salaf yana yana bayanin yaya tafarkin malaman farko yake min sahaba wat tabi'i da daga cikin sahabbai da tabi'ai fi fahmi hadhihi nusus game da fahimtar waɗannan nasoshin wa mawqifuhum min ashabil ahwa da kuma matsayin da sahabbai da tabi'ai suka ɗauka game da mabiya son zuciya wa kana aghlabu hadha an-naw'i bi unwani sunna mafi yawancin irin waɗannan littattafan da suke rubutawa suna sanya musu as-sunna misl sunna li Ahmad ibn Hanbal kamar littafin as-sunna na Imam Ahmad ibn Hanbal as-sunna anan al-aqida aqida yake nufi da sunna wa sunna libnihi da kuma littafin as-sunna ta dan shi Abdullahi was sunna li Abi Nasr al-Marwazi da littafin as-sunna na al-Imam Abi Nasr al-Marwazi wa ghairihim da wadansu su wa ghairiha da wadansu su kun gane Imam Ahmad din kitabu sunna war radd ala al-jahmiyya wannan yanzu wannan littafin na daga cikin kwazon malaman hadisi na wannan karnin ina fata an gani wannan kwazon yana kokarin bayani ne na aƙida da annabi ya rasu akai da kuma raddi ga jahamawa waɗanda su kuma suke tawilin nassoshin da Allah yake faɗi da annabi yake faɗi ba sa fassara su da fassarar da annabi ya bar musulmi akai bayan nan ɗan shi sai ya taso sai sake rubuta littafi mai suna kitabu sunna kuma wanda ya ɗauki salo irin wannan ba don yana cewa na uban shi bai yi ba a'a zamani ne bukata ce ta kama matsala ta sake tasowa irin wadda ta taso a zamanin uban shi kuma ta ɗauki wani salo sai sake rubutu akai ya sa mishi kitabu sunna to haka ga sunan birjik muna da sunan kitabu sunna kitabu sunna kitabu sunna gashi nan suka yi ta rubutu a kai almarwazi ya yi ibnu abi asim ya yi gashi nan kowa ya yi littafi game da haka to abin da nake cewa waɗannan maganganun ana magana shekara dubu ɗaya ne yau da ɗari biyu magana ita ce waɗannan bidiyo'in ko sun mutu ba su mutu ba sun rayu sun yi ƙarfi fiye da wancan zamanin sannan shin ahlus sunna sun ilmantu sun wadatu kamar wancan zamanin ko fiye da wancan zamanin a'a kashe me ya dace kenan abin da ya dace a tashi a karantar da ahlus sunna waɗannan littafan ko an fahimta jama'a amma bari ku ji sharrin da wahala yanzu ka je ka samu wani matashi ya sanya littafin aqida yana karantarwa sai riyadu salihin sai bulugul maram sai umdatul ahkam jama'a ba sukar waɗannan littafan nake ba ina sukar waɗanda ke karantar da su ne akan cewa me yasa za su yi tarkizi a kansu kuma tarkizi wato dukufa a kansu kaɗai ba ma fa shine laifi ba domin kagar littafin riyadu salihin zaka iya karantar da aƙida a cikin shi amma sharrin shine sai ka ji mutum ya zo yana karantar da riyadu salihin din ya fi son a zo hadisan da za su kawo tarihi da tausayi da abubuwan dariya sai ka ji duk karatun ya koma ya zama shirme yanzu jiya an kira wani matashi wata tashar rediyo ana hira da shi akan tsarkin zuciya da kuma me ke bata zuciya me ke gurbata zuciya dai ya gama abubuwan da ya gama na kawo waƙoƙi da wasu asha'aru na banza bai kawo shirka ba bai kawo bidi'a ba bai kawo zalunci ba sai dai ta kawo matsaloli na fasikanci abubuwa hudu ne suke gurbata zuciya shirka to in ka ce shirka ko to da munafunci da kafirci duk sun shiga ciki bid'a na gurbata zuciya zalunci yana gurbata zuciya sannan fasikanci to amma ina son ku ƙara fahimtar laccan malam sa'idu ran nan idan ka zo kana wa'azi dangane da zina game da shan giya game da kaza wannan baka da matsala da kuwa amma ka fara magana dangane da zalunci wallahi da yayi magana dangane da zalunci yana cikin yi za a kashe rediyon sai a ce wuta ta dauke shu a'udhu billahi shikenan kana cin dukiyar mutane a matsayinka na dan siyasa ko sarki ko mai mulki abdullahi dan umar da wancan tsohon gwamna ya ce ya je gaishe shi ya aka ce ala ta du'a lahu ba za ka yi mai martaba addu'a ba ba za ka yi muna addu'a ba ibn umar ba za ka yi kaza ba me ce sai ce Allah mai tsarki ne baya karbe sai mai tsarki baya karban sadakar da aka yi da dukiya haramun sai ce me wa kunta alal basra kai tsohon gwamna ne a basra Ma'ana ko na bata lokaci ne maka addu'a aikin banza ne kai ba mahallin aiwa addu'a bane kai ba mahallin Allah ya karba addu'a da za a yi maka bane ka taba zalunci a yau ka duba malamai ne ake diba yanzu an dibi malaman ku suna nan an dibi biyar daga izala biyar daga dariqa sun tafi suna sabo gwamnatin Kaduna addu'a saboda mai ta cika shekara ɗari ta samar da kaza ta samar da ta cika kwana ɗari afon ta cika kwana ɗari amma abin da za ka ce tsakaninka da Allah a matsayinka na ɗan jihar Kaduna menene ya canza daga yadda kai duk wata wahala da muke sha ta rashin ruwa da rashin wuta da network problem na telephone da matsalar security da duk wani abu babu abin da ya sassauta kama an ce in malaman ɗariƙa an ɗibe su dama su waɗannan 'yan kwangila ne kuma 'yan izalin haka ne to amma an ɗiba an tafi waɗannan biyar waɗannan biyar an yi musu visa ɗaya an sa su jirgi ɗaya duk kuma sun gama haɗa ku gaba nan kuma sun tafi za su haɗe kuma ƙarshe su bi junansu sallah tunda yanzu akwai daloli to ku gaya mana wace ƙazantar zuciya ta wuce shirka wace ƙazantar zuciya ta wuce bid'a wace ƙazantar zuciya ta wuce zalunci galibin waɗanda suke fasikancin zina shan giya da sauransu menene talakawa ne da na je sakkwata na ballo wa'azi akan me akan luwaɗi malamin da ya gayyace ni ya ce wallahi akar maka lamba kai ba wanda ya isa yi wa'azin nan ni kuma ma ban san matsalar matsala ce a wurinsu ba ashe manyan garin wai ana zargin su suna yi na rantse da Allah har ne wa'azin na gama ni ba ma sani ba wallahi balle in ce a'a da na zo ne magana zina ne magana shaye-shaye ne da na zo magana luwaɗi ne magana gau ta aka ce dab yau albani ya ci uban su kai da muka tashi shi malamin da ya ce ne sai ce wai akar makalla ai in ba kai ba wala mu ba mu iya wa'azi akan wannan nace me yasa wai ai manyan garin wai wai in ya tabbata suna yi dan me ba za a yi wa'azi ba in bai tabbata suna yi ba a yi wa'azi dan a tsoratar ka gani wa'azin da ne wallahi na yi ne khalisan mukhlisan na rantse da Allah ban zauna a wurin ina sanar da ana zargin su ba ban sani ba wallahi ban sani ba kawai an yi sudufa ne kaje ka saurari kasar din halin musulmi a wannan zamanin ko menene wani abu makamancin haka wanda ne a sokoto to abinda zai baka mamaki idan ya zama malamai suna tsoron su wa'azi akan shirka yau da shirka ake mulki da shirka ake samun kuɗi duk abin da yake na rayuwa yau an koma sai an hada da shirka bid'a zalunci to ko malamai na tsoron su wa'azi akan wannan ko an fahimta to ka gaya mini yaushe al'amarin gyara zai yi naka waɗannan malamai sun tsaya sun yi rubuce-rubucen nan domin su karantar da mutane sunna ma'ana aƙida kuma lalle lazimi kamar yadda kaji yana dauka daga sunan littafin Imam Ahmad Kitabu Sunna war raddu alal jahmiyya suwaye jahamawa sunan da zasu ce Allah a ko ina yake Allah yana gabas Allah yana yamma Allah yana kudu Allah yana arewa a Allah yana sama amma ilimin Allah ya ishi ko ina shine Allah yana sama amma Allah ya san abin da ake a ko ina to wannan ita ce sunna to in ka faɗe ta ko to dole kai raddi ga wanda ya saba wannan aƙidar to malaman nan sun ainihin yi wannan hidimar in mun zo karatu na gaba insha Allahu ta'ala za ku ji daga cikin al'amuran a inda mu'tazilawa su ne 'yan ƙalaƙato da waɗanda ainihin wato suke da aƙida ta ƙadariyanci mutum ya tafkashe gantakashi na fata an gane shi kenan sai kawai ya rinka inkarin ma ƙaddara akan haka da jihamawa da sauransu za ku ji cewa sun yi ƙarfi a wannan zamanin amma kun san me ya ƙarfafe su an samu daular banul abbas a zamanin sarki ma'amun da zamanin sarki mu'tasim da zamani sarki wafiq billah sun daure musu gindi sai da aka yi silsila ta zamani uku ku duba wannan sarki ya goyi bayan su ya mutu wanda ya biyo bayan shi haka ya mutu wanda ya biyo bayan shi haka to ku ji wannan Allah yana hada yan bid'a ne da, da malaman sunna da gwargwadon zafin bid'ar su a wannan zamanin da gwamnati ta ɗaure wa bid'a gindi sai kawai sai Allah ya kawo imamu Ahmad mai taurin kai game da sunna baya sassautawa su kuma masu tsaurin ido game da bid'a shi kuma mai tauri duk wata fatawa mai sassauci ba zai dai bita ba magana ɗaya ita zai yi a ɗakin shi ita zai a waje a buga a bashi sadaka ya ƙi karɓe komi ya ce ba zai karba ba da yunwa da talauci da tsohuwar riga sai da suka sa ana ce mishi kama kana imaman fi sunna wa zuhud fa huwa imamun fil faqar imami ne a faqar faqar din asali ba talauci suke nufi ba ma'ana ya kame kanshi zuhudin na gaskiya tsarkin zuciya ya haƙura da babu an ɗaure shi ya yi shekara da shekaru a ɗaure ya dawo gidan shi gida ya bushe ba komai da kyar matar shi ke cin abinci ita da 'ya'yan shi sai aka yi sallama da shi ana sallama da shi sai matar gabanta ya faɗi ca take za a sake kama shi ne sai ta fito kusa da zaure tana jin abin da ake sai aka ji a daga fadan mai martaba ne aka aiko mishi da wasu kuɗi a buhu sai ya ce hazihi ashaddu min tilka wannan kuma bala'in ya fi wancan da muka fito sai juya sai ya ƙi karbi yana zuwa sai ta ci kwalashi ta ci kume shi mun zauna cikin yunwa da talauci an kawo mana za mu murmure sai buge ta kawai ya shige cikin gida to me kake tunani ire-iren waɗannan malaman a yau za su iya wannan rayuwar jama'a to in ba za su iya wannan rayuwar ba ko to ba za su iya kare mana aƙidanmu ba ba za su iya kare mana aƙidanmu ba sau da za a ɗiba a basu kuma za su yi wa kansu tawili ai annabi ya ce ba a mai da hannun kyauta sai sheda hadisin su kenan na ga za a ɗiba a basu za su karba Allah madaukakin sarki ya kiyaye za mu saurara anan insha Allah ta'ala ake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah